الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرسائي سادواء وأن مجلسنا كرنت كتاب الجامع لقد كتاب الكافي na al'imam ibn abdulbar al-maliki rahimahullah darasinmu na yau shi ne darasi na hudu yau muna ashirin da hudu ga watan zulqa'ida shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da sha biyar ga watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin a lissafin bature za mu ci gaba daga inda muka tsaya abu na ƙarshe da muka karanta a darasi da ya gabata shi ne farin malar subhanahu ma farin malar alƙara masa rahmar min shi ne al'afiri wa al'adili an ya kuna arifan bi zabanihi muqbilan ala sha'nihi hafizan ala lisanihi mutaharrizan min ikhwanihi falam yu'dhi an-nasa qadiman illa ma'rifuhu yana magana kan cewa yana daga cikin siffofi ko halaye na mai hankali da kuma malami a mutum ya zama na ya san zamanin da yake rayuwa a ciki kuma ya damu da abin da ya shafe shi ya tsare harshensa kuma ya kiyaye mutane ya rika kaffa-kaffa da su wajen mu'amala yake cewa babu wanda zai cutar da mutum kamar yadda waɗanda suka san shi za su cutar da shi ƙarƙashin wannan mun yi bayanin cewa mutane kashi uku ne kamar yadda imam ibn bisai ya kawo akwai wato wanda ka san shi ya san ka akwai wanda yake aboki ne akwai wanda yake baka san shi ba bai san ka ba sai malam ya ci gaba da cewa wal maghruru من اغتر بمدحهم له والجاهل من صدقهم على خلاف ما يعرف من نفسه دون دباروننا رأيوة لدباننا زمنتكيوة كائدوجيني waɗanda idan mutum ya kula da su sai ya zauna lafiya yake cewa wani magururu a wanda yake abin rudewa wanda yake abin rudewa manigitarra wanda ya rudu bi madhihim lahu da yaban mutane gare shi idan mutane suka yaba maka ka rudu da wannan ce da kai kai wani ka kai manzali kaza kai kaza da kaza ne babu irinka a gari babu wanda ya kai ka ilmi babu wanda ya kai ka dukiya babu wanda ya kai ka hankali ai kai kaza da kaza ne suka rika yaba maka suna yabanka sai ka ji dadin wannan to wannan to mai yake cewa wannan magurur ne wannan mutum ne wanda ke riga an rude shi abinda malam ke sai nuna mana kada mutum ya rudu da yaban mutane domin wani sa'ili ba don alherinka ne mutane za su yabe ka ba don su ziga ka ka fada cin abin da ya fi ƙarfinka ko ka je ka ka faro abin da ya fi ƙarfinka saboda haka su ce ai kai ka kai munzali kaza kai ka kai munzali kaza za ka iya kaza da kaza to bai kamata mutum ya rubu da irin yadda mutane suke yabansa ba galibi yabo ga mutane zai yana cutarwa to mutum aka yabe shi zai ji daɗi sai wani zuciyarsa ta rika zayyana masa cewa ba shi yanzu ya kai wani matsayi kila mari ya ta shige shi to sha su annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai da dama ya hana a yabi mutum a idonsu saboda ba za a amince masa ba ko ya samu girman kai ko ya rena mutane ko riya ta shige shi to shi ne abin da malam ke so abin da malam ke so ya nuna mana anan shi ne kada mutum ya rudu da yaban mutane idan mutane suka yaba masa wal jahilu jahili kuma shi ne man saddaqahum wanda ya gaskata su ala khilafi ma ya'rifu min nafsihi bisa ga sabanin abin da ya sani a min nafsihi a karan kansa mutane suka ce da kai wato kai kai malami ne kai ka sun cewa ba malami ne ba kuma ka yadda da wani kai jahili ne mutane suka ce da kai duk unguwar nan babu wanda ya kai ka kuɗi kai ka san a unguwar akwai waɗanda suka fi ga arziki kuma ka yadda da wannan to ka zama tun jahili ka san abu ba za ka iya ba aka ce da kai ai in ba kai ba babu wanda zai iya wannan abin kuma ka gamsu da wannan to kai jahili wani sa'ari yana daga cikin zalincin mutane su rika faɗa maka abin da baka da shi su nuna ma cewa kana da shi abin da baka da shi su ce ma kana da shi baka da ilimi a ce kana da ilimi ba ka da arziki su ce kana da arziki ba ka da kyawun halaye ka ai malam ba wanda ya kai kirki da garin nan kuma kai kasan ba haka ba to wannan jahilci rashin hankali ne bayan da za a yi mai hankali masani a faɗi wani abu dangane da kansa wanda shi ya san baya da wannan kuma ya gamsu da wannan to amma da yawa daga cikin mutane suna da wannan halin mutane su yaba masa ko su faɗi wasu abubuwa waɗanda bayi da su amma yi zauna akan haka baka ji aka sai ni kaza ba ne baka ji aka ce kaza ba wanda kuma shi ƙarƙarar kansa a cikin zuciyarsa har ga Allah ya san ba haka wani to bai kamata mutum ya zama haka ba to duk wanda ya zama haka in ji al-imam ibn abdul bar ya zama jahili wannan siffa ce kuma ta zargi abin zargi ne a faɗi wani abin da ba ka da shi kuma ka yadda ta wannan rashin hankali da abin zargi ne mana yake cewa wa min jami'i adabil ilmi daga cikin abubuwa wato na dubba na ilmi waɗanda kuma suka tattara alherai da yawa ifsha'u salam ya da sallama alaman laqita ga wanda gamu da shi ka gamu da shi duk wanda ka gamu da shi kai masa sallama aw dakhalta ilai ko ka shiga gurinsa a shagonsa ko a gidansa aw mararta bihi ko ka zo ka wuce ta gurinsa yana zaune ka zo ka wuce shi yana zaune a shago ko a kofan gida ko a gurin aiki kai kana tafiya shi yana zaune ka zo ka wuce to kafin ka wuce kai masa sallama sai ka wuce malai ke cewa wannan yana daga cikin ladubba na ilimi ma'ana ɗalibin ilimi ya zamanto ya siffantu da siffar yaɗa sallama ɗalibin ilimi da malami da ma duk wanda ya karanta wannan ko aka karantar da shi ko ya yi a wa'azi ya siffantu da wannan siffata yaɗa sallama yin sallama suna ce a mai ƙarfi yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi idan ya gamu da ɗan uwansa musulmi ya yi masa sallama kuma hadisai da yawa sun zo akan falala ta sallama da yadda za a yi sallama da muhimmancin sallama hadisai da yawa sun zo akan wani kuma sallama wato hanya ce ta zama lafiya da kuma tabbatar da aminci shi kansa lafazin assalamu alaikum ma'anarsa aminci ya tabbata a gare ka kamar da malama suka yi bayani lokacin da musulmi ya gamu da dan uwansa musulmi ce da shi assalamu alaikum ma'ana yana tabbatar masa da cewa kada ka kaji wani tsoro kada ka ji tsoro dan gane ni kada ka ji tsoro na kada ka samu fargabar cewa zan cutar da kai amincin Allah ya tabbata a gare ka na amintar da kai wajen dukiyarka na amintar da kai wajen ranka ba zan cutar da kai ba abin da shafi lafiyarka ba zan cutar da kai ba ta bangaren dukiyarka saboda haka na baka abinci ka tabbatar masa cewa kai ba za ka cuce shi da komai ba la a lafiyarsa wala a hankalinsa wala a mutuncinsa wala a dukiyarsa shine ma'ana assalamu alaikum kaga wannan wato hanya ce ta zama lafiya sannan shi wanda aka yi masa sallama shi ma ya mai da sallama ya ce wa alaikumus salam sai ce kai ma amincin Allah ya tabbata gare ka kamar yadda kayan alkawarin cewa ba za ka cutar da ni ba ta bangaren lafiyata ko dukiyata ko hankalina ko mutunci na to ni ma na yi maka alkawarin cewa ba zan cutar da kai ba ta bangaren lafiyarka da dukiyarka da hankalinka da mutuncinka kaga kamar yarjejeniya ce ta zama lafiya tsakanin al'ummar musulmi duk wanda ya gama da musulmi da musulmi musu assalamu alaikum shi mai cewa alaikum salam hanya ce ta zama lafiya a shi yasa a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi shahararre wallazi nafsi biyadi la tadkhulul jannata hatta tu'minu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na rantsi da Allah da raina ke hannunsa ba za ku shiga gidan aljanna ba hatta tu'minu sai kun samu cikakken imani wala tu'minu ba za ku samu cikakken imani ba hatta tahabbu sai idan kun so junan kun so junan ku saboda musulunci garin ku daban kabilar ku daban amma sai ku so juna saboda addinin musulunci sai manzo Allah ya ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altuhu wa tahabbtum shin bazan nuna muku wani abin da idan kuka yi shi za ku so junan ku ba to shine manzo Allah ya ce afshu salama bainakum ku ya da sallama a tsakankanin duk musulmin da ya gamo da musulmi to ya masa sallama to wannan hanya ce da za ta samar da kauna da son juna da fahimta da zama lafiya a tsakanin al'ummar musulmi abin da yake da muhimmanci mu lura a nan shi ne malamin ce ifsha'us salam ya da sallama ba cewa yin sallama ba ba cewa yin ilqa'us salam ba bai ce ilqa'us salami alaman laqita aw dakhalta ilayhi aw mararta bihi bai ce kuma assalamu alamar laƙita au da halta ilai au mararta bihi haka yi sai ya ce ifsha'us salam ya da salam yin abu daban da kuma ya da shi daban samar da shi daban da kuma ya da shi daban abin nufin ana ma'ana a yi shi da yawa sallama ta zama tana da yawa a tsakanin al'ummar musulmi kuma hadisai da yawa sun zo akan wani da yawa suna wato nuna cewa abin da ake so shine ya da sallama bayin sallama ba daga cikin fuskokin ya da sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza laqiya ahadukum akhahu idan ɗayan ku ya gamu da ɗan uwansa musulmi falyusallim alaihi masa sallama fa'in halar bai da kuma shigaratu idan wata bishiya ta shiga tsakaninsu auji daru ko wata katanga ta shiga tsakaninsu aw hajarun ko wani dutse thumma laqiyahu sai ya gamu da shi falyusallim alayhi masa sallama kaga wanda wanka musulmi kace masa assalamu alaikum sai ka wuce bayan wata bishiya kuka sake haduwa kace masa assalamu alaikum kaga wanda dan wanka musulmi sai ka zaga bayan katanga shi ma ya zaga kuka haɗu bayan katanga kace masa assalamu alaikum kaga duk da wannan bambanci tsakanin sallama ta farko da sallama ta biyu bai wuce minti da ko seconds ba ɗan second ba ka wannan mubalaga ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna anan cewa kasancewar ka hadu da musulmi kai masa sallama idan ka saki haduwa da shi kar wannan ya hana ka kai masa sallama kada cewa kafin minti biyar kafin minti goma kai masa sallama kada ka ɗauka cewa yanzu da ka gamu da shi a karo na biyu kada ka ɗauka cewa babu bukata kai masa sallama ka sake yi masa sallama ko da lokaci bai tsoho ba ka yi masa sallama bayan minti biyu kaga ka gamu da shi kai masa sallama kana zaune ka zo ka wuce shi ka je ka sayi wani abu ka koma yana nan zaune yadda yake bai wuce minti biyar shida ba in ka dawo kuce masa assalamu alaikum sau da dama mutane suna yin wannan kuskuren za ka da mutane suna zaune za ka zo ka ce da su assalamu alaikum ka wuce bayan minti ɗaya ko biyu ka dawo kana komowa sai ka ce ai yanzu na yi musu sallama saboda ka ba bukata sai ka yi shiru ka wuce to ba a san haka to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka gamu da dan wanka musulmi ka yi masa sallama sai wata bishiya ta shiga tsakanin ku ko katanga ka sake masa sallama in ka gamu ka wannan wata sura ce manzon Allah ya nuna ta yadda za a yada sallama kamar sa Allah ya ce a yada sallama sai da kuma ya bayyana yadda za a yada sallama a fuska ta biyu a hadisin abu hurairah wanda imam abu dawud da tirmidhi suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan taha ahadukum ila almajlis idan ɗayan ku ya je majlisi yayi sallama idan ɗayan ku ya je majlisi falyusallim ya sallama ka je majalisa ko wani guri mutane suna zaune kai musu sallama sai ke cewa fa idza arada an yaquma falyusallim ka zuna ka hira ko ka yi magana ko ka biya bukatar ka zaka tashi sai manzo Allah ce falyusallim ka sake yin sallama ka zo ka yi sallama ka zauna ba minti biyu minti biyar zaka tashi ka ce assalamu alaikum sai ka tafiyar ka mazala ke cewa falaisa fil ula bi ahqqa min al akhirah domin sallama ta farko ba ta fi sallama ta biyun ba kamar da ake so kamar yadda ake so ka zo kafin ka zauna kai musu sallama to haka ne idan ka tashi kai musu sallama wannan wata fuska ce ta yada sallama a daga cikin fuskokin yada sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa yara sallama yara ƙanana abu na farko wannan akwai mutunta su za su ji mazan Allah sallallahu alaihi ya mutunta su sannan kuma an musu tarbiya ta sallama an koya musu sallama a aikace shine wata nan sabitul bunani suna tafiya da wani sabitul bunani ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran Anas da Malik Allah ƙara masa yarda ya ga yara musu sallama sai yake faɗa wa kokin tafiyarsa ita wata dan muna tare da Anas ya ga yara ya musu sallama saboda ni ma ina koyi da shi to sai Anas yake faɗa mana wata dan suna tafiya tare da manzon Allah manzon Allah ya ga yara ya yi musu sallama manzon Allah ya yi wa yara sallama Anas ya yi koyi da shi Anas ya yi wa yara sallama almajirin sa Thabit al-Bunani ya yi koyi da shi duk wannan fuska ce sura ce ta yaɗa sallama yau nawa daga cikin mutane waɗanda suke yara sallama yara ƙanana in shekara biyar shekara shida suna wasa kana wucewa da tiju da kai ɗan shekara sittin ka ce musu assalamu alaikum ka wuce wani ma ya ganka sai ce wannan kan mahaukaci ne kuma ya hankali ne shi yara masa an musu sallama ne to ba haka bane wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya shiga karkashin wanda manzon Allah abshu salama ku yaɗa sallama to shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimci wannan nan suka fahimci muhimmancin ya hada sallama a wannan al-tufail ibn ubay ibn ka'ab yake cewa idan ya je kamar da imam malik ya rawaito a cikin muwatta yace idan ya je gurin abdullahi ibn umar sai ce da shi ka raka ni kasuwa sai raka shi kasuwa a je a zagaya a zagaya a fita a dawo a zauna haka nan idan gobe ya ji gurin su sai ce ka raka ni kasuwa shi je kasuwa su zagaya su zagaya su dawo su zauna sai wajen nan yanzu gudun abdullahi bin umar ya ce ka raka ni kasuwa ya ce ni ko zuwa kasuwan nan ba gane ba kullum kana cewa an raka ka kasuwa mu je kasuwa ba na gaba wata sayayya kake yi ba ba sayan wani abu kake ba ko muna zuwa muna zagaya muna dawowa ya ce ai baka fahimta ba kai ne baka fahimta ba ai muna zuwa kasuwa ne saboda mu rika yi wa mutane sallama baka lura ba duk wanda muka ga gudu shi muna yi masa sallama ai dan wanda nake zuwa kasuwa ba dan sayayya ba kaga musamman yana daukan lokaci ya ji kasuwa ya rika gamuwa da mutane ya musu sallama ya samu lada gurin Allah subhanahu wataala wanda shi zai kawo kauna da kyakkyawar fahimta a tsakanin mutane kuma haka ne in kana zaune wani yazo yana wucewa yace maka assalamu alaikum sai ka ji wani sukuni a cikin zuciyarka amma kana zaune a koban gida wani ka san shi ya zai wuce ya kalle ka sai ya daga kanka sai ya wuce wasu wasi da yawa zai zo kanka wani lafiya kwa yau ba sallama ya wuce anya wani mai nemsa ko na masa wani laifi ne ban sani ba kaga za ka shiga me cikin damuwa ba za ka samu sukuni ba ba za ka samu kwanciyar hankali ba amma ko mutum yana kulle da kai yana yana shirya maka wata makarkashiya yana rike da kai a cikin zuciyarsa yanzu ya kalle ka ce assalamu alaikum shi da ya rike a cikin zuciyarka yana shirya maka wata makarkashiya amma kai kai kam kana cikin damuwa ba ka cikin damuwa don ba ka san abin da ke cikin zuciyarsa ba a zahiri ne ya nuna ma kauna ya nuna yana san saboda haka yin sallama yaɗa sallama musulmai su rika yi wa junansu sallama wato kafa shi ta alkhairi akwai alkhairi da yawa a cikin wannan to shine malamin yake cewa wa min jami'i adabil ilm daga cikin ladubban ilmi waɗanda sun tattara alherai ifsha'u salam ya da sallama a kowane a rika yi sallama alamar daƙiƙa ka yi wa sallama duk wanda ka gamu da shi akan titi au da kanta ilai ko ka je gurinsa ka shiga gidansa ko gurin zamansa aw mararta bihi ko ka zo ka wuce shi yana zaune a a kai masa sallama ya tabbata hadisin Abdullahi ibn Amr ibn As aka tam wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khairun wani aiki ne daga cikin ayyukan musulunci yafi alkhairi ya rasulullahi qala sai manzon Allah ya ce tut'imu ta'ama za ka ciyar da abinci ka ciyar da abinci ga miskinai masu bukatar ka ciyar da abinci wannan aiki ne mafi alkhairi a cikin ayyukan addinin musulunci sai ce wa tafra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif duk wanda ka san shi da wanda baka san shi ba duk kai masa sallama wanda ka san shi da baka san shi ba duk kai masa sallama domin abin yana da alaka da musulunci ne ba don sanayya ba ba don dangantaka ba ba don samu wata fa'ida ta duniya ba zama ka sallama a saboda musulunci ne kai ma musulmi ne ni ma musulmi ne saboda haka zama ka sallama saboda haka na san ka ban san ka ba duk ɗaya ne to sha sa manzon Allah yayi nassi yayi tambihi akan wannan alaman arafta wa man lam ta'rif domin saka al'adar mutane suna gaida wanda suka sani ne to musulunci sai ya rusa wannan abu in dai magana ce ta sallama da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk ɗaya ne a musulunci to sha sa a hadisi da Imam Ahmad ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama an yusallima ar-rajulu ay ar-rajul la yusallimu alaihi illa lil ma'rifa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama mutum zai yi wa dan uwansa musulmi sallama dan ya san shi wanda bai san shi ba ba zai masa sallama ba sai ka ana tafiya akan titi musulmi da musulmi ne ka san shi musulmi ne shi ya san kai musulmi ne ba wanda zai wa dan uwansa sallama a wuce kana zaune a wani guri wani zai zo ya wuce yana ganin ka ya san kai musulmi ne kai ma ka san shi musulmi ne ba wanda zai sallama haka da kalli juna kowa ya wuce to manzo Allah ya ce idan hakan ya faru wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ma'ana kiyama ta kusa yana daga cikin kananan alamomin tashin alkiyama kuma suna da yawa da yawa sun faru a baya izaka suna faruwa nan gaba kuma da yawa za su faru in ka duba yau ma haka ne an fara shiga wannan yanayi wanda baka san shi ba bai san ka ba ka kalle shi ce masa assalamu alaikum sai yana ta kallon ka wannan ina ya sani ne ya ce ina ya sani ni ban san shi ba ya kai ya sani saboda mai sallama ta zama yanzu saboda ma'ani ba kamar yana maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ba daidai ba yana da tun yada sallama musulmi yawa dan wasa musulmi sallama ya san shi bai san shi ba dan garin su ne ko ba dan garin su ba sai malam ya cewa wala yanbaghi li ahadin baya dacewa ga wani ga wani musulmi an yadkhula manzilahu ya shiga gidansa hatta yusallima ala ahlihi sai idan yayi wa iyalansa sallama wa man fihi da wadanda suke cikin gidan dama gidan wani wannan ai ba ba makawa zaka ji gidan wani kai sallama ba makawa wannan abu ne sananne ka je gurin wasu za ka yi musallam wannan abu ne sananne to malam ya kawo gida gidanka na kanka saboda mutane suna sakaci ya ce ai wannan gidana ne mata na ne da yara na ne a ciki don me zai musallama to malam ya ce ba haka bane hatta gidanka mallakar ka ne mallakar ka ce da yaranka da matanka a ciki ko sai yan wanka ne a ciki to idan ka zo kai sallama wallahi majli ahli baya dacewa ga wani an yi dukula manzilahu ya shiga gidansa hatta ya sallima ala ahli sai yayi wa iyalansa sallama kafin ya shiga gidan waman fihi da ma wadanda suke a cikin gidan akwai hadisin Anas akan wannan Anas dan Malik ke cewa hadisi ne Imam Tirmidhi ya rawaito Anas ke cewa qala li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni ya bunai ya kai dana idan dakhalta ala ahlika idan za ka shiga gurin iyalanka a gidanka fa sallim kai sallama yakun barakatan alayka wannan sai zama to albarka a gare ka wa ala ahli baitika da kuma mutanen gidanka ka zo gidanka ka ce assalamu alaikum ka shiga gidanka albarka ce gare ka albarka ce da iyalanka don ka roba musu Allah ka yi addu'a Allah ba su aminci su ma su maka addu'a wa alaikum salam kai ma Allah ba ka aminci ka yi addu'a ce ta alkhairi ba mutum ne ya rubuta wannan malaman hadisi suka ce isnadin wannan hadisin akwai magana amma irinsu ibn hajji suka ce hadisin yana da hanyoyi da yawa saboda hadisin yana da karfin da za a kafa hujja da shi saboda ya zo ta hanyoyi da dama ga wannan mai yana daga cikin yada sallama dama muka ce yada sallama na da fuskoki da yawa wanda ka san shi da baka san shi ba za ka yi masa sallama ko wanda kai masa sallama yanzu ku sake gamuwa za ka yi masa sallama yara ma za ka yi musu sallama in ka je majalisa za ka yi sallama idan za ka tashi za ka yi sallama ka ji za ka shiga gidanka da iyalan gidanka wanda ku iyalanka da yaranka a ciki za ka yi sallama duk wani yana daga cikin ifsha'us salam da malam ya kawo kamar da suka tabbata a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai malam yake cewa fa'in lam ya kun fiye ahad idan ba a samu kowa a cikin gidan ba in ce ka yi wa iyalanka sallama in za ka shiga gida to idan gidan ba kowa za ka shiga gidanka ba matanka da yaranka ba kowa ya ciki kuwa ka ta gidan wasu ba kowa ya ciki sai ka ce ƙala sai ka ce sai ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salih amince tabbata a gare mu kuma akan dukkan bayin Allah salihai sai kai haka ka bari wannan lafazin a ka shiga an gane kafin basara wannan dangane da hadisin anas da muka kawo muka ce isnadin akwai magana a kai amma hadisin ya zo ta hanyoyi da dama ta yadda hadisin zai samu karfin da za a kama hujja da shi to wasu malamai suka ce aya ta alkur'ani ma tana za tana karfafar wannan cewa idan ka shiga ka ji gidanka za ka shiga akwai iyalanka a cikin musallama saboda fadin Allah subhanahu wataala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum idan za ku shiga gidaje ku yi wa junan ku sallama Allah ya ce ku buyutan gidaje wannan ta shafi dukkan gidaje gidan wasu da gidanka duk sun shiga ciki fasallimu ala anfusikum ana ku yi wa junan ku sallama saboda haka za ka shiga gidanka a hadisi da muka kawo da wannan aya duk suna tabbatar da cewa mutum ya sallama kafin shiga gidansa sai kuma wannan abin da malam ya kawo in gida ba kowa za ka shiga ba za ka ci assalamu alaikum ba maimakon haka sai ka ci assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin to shin akwai dalili akan wannan babu wani nassi sarihi da yazo akan wannan babu nassi sarihi da yake cewa hadisin manzon Allah in za ka shiga gida ba kowa ka ce haka ba wani hadisi akan wannan an fahimta amma kuma an samu daga cikin ayyukan magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu ya tabbata daga Abdullah bin Umar kamar da Imam Al-Bukhari ya rawaita a cikin Al-Adab al-Mufrad Abdullah bin Umar yake cewa idza dakhala al-bayta ghayra al-maskur idan mutum ya shiga gidan da ba kowa a ciki fal ya kulle ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan riwaya ta inganta daga Abdullah bin Umar sannan kuma kuma an rawaito daga wasu sahabban ibn abdulbar ke cewa cikin tamus al-istiskar farin assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin idan mutum ya shiga gidan da ba kowa ya faɗi wannan yake cewa an rubutu daga abdullahi dan abbas da alqama daga cikin tabi'ai kenan da irin sai ibrahim an-nakhai da ikrima da mujahid da abu malik da ata wasu ma sun karar cewa irin su jabir na abdullahi duk an samu wannan gare su cewa idan mutum zai shiga gida ya ce gida da ba kowa ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin imam malik a cikin mota yake cewa balaga ma'ana cewa ya isa gare shi ya kawo ba tare da isnadi ba idan dakhala al-bayta ghayra al-muskun يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين to shine ibn abdul bar yake cewa abinda imam malik ya faɗa wallazi zakarahu malik abinda malam ya malam imam malik ya kawo cewa idan mutum ya shiga gidan da ba kowa zai ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin mujtama'un alayhi fi man dakhala baytan laysa fi ahad ga ibn abdul bar anan yana hakaito ittifakin malamai yana nuna cewa babu sabanin malamai akan wani duk da cewa babu nasi nasi na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa in za ka shiga gidan da ba kowa za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi salihin amma an samu daga aikin sahabban manzo Allah da kuma wasu tabi'ai wasu ma sun kafa hujja da fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum idan kun shiga gidaje buyutan gidaje wannan ya shafi gidajen da akwai mutane a ciki sannan kuma ya shafi gidajen da babu kowa a ciki da kuma sallama alkhairi ne a babu mutum abinda mutum zai rasa a idan ya faɗi wannan ne saboda haka abinda malam ya kawo a nan fa illam yakun fi ahadun qala assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin yana da madogora daga wato aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma imam ibn abdul bar ya nuna cewa babu sabanin malamai akan wannan a wannan ma ya shiga karkashin ya da sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi sai malam ya ci gaba da cewa wa yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal qa'imu 'ala al-qa'idi wal qalilu 'ala al-kathir wa in sallama rajulun min al-qawmi ajza'ahum sai kuma ya shiga bayani daki daki na irin yadda za a yi sallama ki wa yusallimu ar-rakib wanda yana kan abun hawa almashi zai wa wanda yake tafiya a ƙasa sallama wani abu hawa a da irin su doki a raƙumi jaki da sauransu ko da ke yawan ma akwai da amma yanzu an samu ƙarin ne motoci mota babur keke to kana tafiya kan keke ko kana tafiya a cikin mota ko kana tafiya kan babur to kaga mutum yana tafiya a ƙasa to kai za ka fara yi masa sallama haka nan walƙa'imu alalƙa'ili haka nan wanda yake tsaye shi zai wa wanda yake zaune sallama walƙalilu alal kafiri haka nan wanda yake mutane kaɗan su za su fara yi wa mutane da yawa sallama kamar mutum biyar suna tahowa sai mutum goma su ma suna tahowa suka haɗu kaga mutum biyar din nan su za su fara wa yi wa mutane goma sallama wa yi sallimu walƙalilu alalƙafiri mutane ‘yan kalilan za su wa mutane da yawa sallama wadun wani sun tabbata a hadisun maza Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadisun abu huraira wanda imam bukari da musulun suka rawaito maza Allah ke cewa yi sallimu rakibu alalmashi wanda yake kan abun hawa zai wa wanda yake tafiya a ƙasa sallama walmashi alalƙa'i wanda yake tafiya a ƙasa zai wa wanda yake zaune sallama wal qalilu ala kathir mutane in qalilan su za su fara yi wa mutane da yawa sallama a wani hadisin har wala yau na Abu Hurairah wanda har wala yau Imam Bukhari da Muslim suka rawaito musa Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yusallimu as-saghir ala al-kabir karami shi zai fara yi wa babba sallama wal maru wanda yana kan wucewa yana tafiya kan hanya yana wucewa al-qa'idi zai wa wanda yake zaune a wuri ya sallama wal qalilu al kathiri yan qalilu su za su fara yiwa mutane da yawa a sallama an gane to wannan ba dole bane wannan an fi son wannan mustahabi ne an gane wanda yana kan abun hawa ya fara yiwa wanda yana tafiya kan sallama ba dole bane mustahabi ne an fi son haka kaddara wanda yake abun hawa bai yi wa wanda yake tafiya a kasa sallama ba shi wanda yake tafiya a kasan ya yi sauri ce masa assalamu alaikum ya yi ko bai yi ba ya yi amma shi wanda yake kan abun hawa ya bar abin da ya kamace shi kamata shi ya fara an gane haka ne wanda yana tsaye zai wuce ya zai tarar da wani yana zaune shi ya kamata ya fara masa sallama to amma yana zuwa ya tsaya bai sallama ba shi wanda yake zaune ya ce assalamu alaikum malam shi da ke tsaye ce wa alaikum salam yayi an fahimta to wannan hadisin ba wai wajen ce ke nuna ba dole ne wanda yake kan abun hawa shi zai fara sallama a'a ba dole bane wanda yake tsaye shi zai fara yin sallama a'a an fi son wannan an fi son mutane kalilan su fara yi wa mutane da yawa sallama an fi so karami ya fara yi wa babba sallama amma idan karamin bai fara ba babban ya fara yin sallama akwai damuwa ba damuwa a ciki ko malamai wato sun yi kokarin bayanin hikima ishtihadin na malamai ko wanda ishtihadin a gurin sa yake suke cewa manzo Allah yake cewa wanda yana kan abun hawa yawa wanda yake tafiya a ƙasa sallama suka ce wanda yana jin abin hawa ya fi ƙarfi yana da wata falala yana da wata ni'iman da wanda yake tafiya a ƙasa bai da ita saboda haka akwai yiwuwar wanda yana tafiya a kan abin hawa ya samu girman kai ya raina wanda yake tafiya mai a ƙasa kana tafiya a cikin mota naira miliyan biyar wani miskin yana tafiya a ƙasa in ka kalle shi da yawa daga cikin mutane suna mai suna girman kai za ku yi da hudu da mutum sai ya kau da kai ya wuce kamar bagan ka ba don mai don yana cikin mota mutane suna da wannan girman kai to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya kawar da wannan girman kai kai da Allah boko ya baka mota ya baka abun hawa ka zamanto mai tawalu'i manzon Allah ki karantar da kai ka zamanto mai tawalu'i kada ka girman kai saboda ka hau kan abun hawa ka zamanto mai tawalu'i ka fara yiwa wanda ke tafiya a ƙasa wanda bai kai ka ba kai masa sallama suka ce wannan wannan ita ce hikima a da ke ciki haka na wanda yake tafiye wanda yake tsaye kaga wato matsayinsa ya fi ƙarfi akan wanda yake zaune a ƙasa inda fada za a yi kaga kafin shi na zaunen ya tashi shi na tsayin zai iya cutar da shi ko ba gaba to sai ka nuna masa cewa duk da cewa kana tsaye kai fa kana masa fatan alkhairi ba ka da niyyar cutar da shi sai kwantar masa da hankalinsa haka na 'yan kalilan za su yi wa mutane da yawa sallama saboda girmama su girmama da yawa haka nan ƙarami zai wa babba sallama saboda girmama babba a abubuwa da dama addinin musulunci ya karantar da cewa a gabatar da mai shekara ƙarami ya gabatar da babba babu abin da ke da muhimmanci kamar sallah bayan shahadatain a rayuwar musulmi a rayuwar musulmi babu abin da ke da muhimmanci bayan kalmar tauhidi la ilaha illallah muhammadu rasulullah kamar sallah kuma mafi alherin sallah ita ke sallar da za a cikin jama'a to idan za a yi sallah ta jama'a manzon Allah ne yace wal ya ummakum akbarukum wanda ne fi kowa girma wanda bi shekaru a cikinku shi ya wuce ya limanci idan aka samu daidaituwa a sauran siffofi wajen sanin kuce-kucen sallah wajen iya karatun Kur'ani, akwai masu ƙananan shekaru akwai masu manyan shekaru masu yawan shekaru to amma tunda sun daidaitu a siffofi da ake bukata to mai shekara sai ya wuce gaba ya sallah haka na hadisin huwaisa da muhayyisa za su yi magana gaban manzan Allah kanin ya fara magana kafin yayansa ya fara magana sai manzan Allah ce kabbir kabbir ka gabatar da yayanka ka bari yayanka ya fara magana to wani ka'ida ce a musulunci ladabi duk abin da yake akwai manya a gurin akwai ƙanana to ƙanana su yi haƙuri manya su fara sai dai idan ya zama na manyan ba za su iya ba to sannan sai a gabatar da wato masu kananan shekaru sai su yi wa yusallimu rakibu ala al-mashi wal qa'imu ala al-qa'idi wal qalilu ala al-kathiri duk wanda akwai hadisai akai to in inda a mutane guda biyu suna kan abun hawa suka haɗu wannan ma yana kan abu hawa wannan ma yana kan abu hawa wa zai fara yin sallah mutane biyu ne suna tafiya a ƙasa wannan ma yana tafiya a ƙasa wancan ma yana tafiya a ƙasa suka gamu wa zai fara yin sallama a hadisin abu umama wanda imamu tirmidhi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a aka tambayi manzon Allah ya rasulullahi الرجلان يلتقيان ayyuhuma yabda'u bis-salam wannan ma ya taho wannan ma ya taho a ƙasa suka haɗu wannan ma ya taho kan babur wannan ma ya taho kan babur suka haɗu wannan ma ya zo a cikin mota wannan ma ya zo a cikin mota suka haɗu to wa zai fara yin sallama sai manzon Allah ya ce aulahuma billahi wanda ya fi kusa da rahmar Allah to shi ne zai fara sallama wanda ya fara sallama ya fi kusa da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisin wanda imam bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa la yahillu lil muslimin an yahjura akahu al muslim fawqa thalath layali bai halatta musulmi ya kawar cewa don wasa musulmi ba fiye da kwana aka samu sabani misali aka samu sabani aka samu rigima to bai kamata su kaurace wa juna fiye da kwana uku ba sai masu Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa to idan aka samu sabani musulmi guda biyu suka kaurace wa junan su har ya wuce kwana uku to ba za a ranar litinin da sauransu za a daga ayyukan mutane su za a ce a jinkita musu sai ranar da suka yi sulhu to sai masu Allah yake cewa wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam bayan an samu kauracewa juna to wanda zai fara yin sallama wannan shine mafi alkhairi daga cikin su to a takeice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan wani yana wani yanayin da ya fi dan uwansa shi zai fara yin sallama to amma idan suna matsayi guda to wanda zai fara sallama shi ya fi lada shi ya bi alkhairi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ma da yake cewa wa in sallama rajulun min alqawmi ajza'ahum idan mutum daya daga cikin mutane da yawa yayi sallama ya wadatar ya wadatar da su gaba daya misali ku goma ne ko taho ko zo gurin wasu mutane suna zaure to a cikin ku goma nan idan ɗayan ku ce assalamu alaikum to ya wadatar duk kun yi tarayya cikin aikin alkhairi an fahimta shi a gisa abu ya wadatar da su haka nan wanda su suke zauren ɗayan su ya ce wa alaikum salam ya wadatar hadisin abu sa'id al-khudri ya nuna wannan wanda imam Sheikh Nasir ibn Albani ke cewa a cikin silsila sahiha ibn sunni ne ya rawaito shi a cikin al'amalin yomi wallaida da kuma abu nu'ayin bilhiliya kuma ya inganta hadisin a hadisin abu sa'id al-khudri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa idza marra rijalun biqaumin fasallama rajulun 'ala alladhina marru 'ala al-jalisin wa radda min ha'ula'i wahidun ajza an ha'ula'i wa ha'ula'i ce idan mutane da yawa suka zo suka tarar da wasu mutane ɗayansu ya yi sallama ya wadatar kuma a cikin wanda suke zaunan ɗayansu ya mai da sallama in ji manzan Allah sallallahu Alaihi sun ce ya wadatar har da yau magana sallama ba ta ƙare ba yanzu kuma na sai tashi daga yi wa musulmi sallama ya magana mutu yi wa duk wanda ya sani da wanda bai sani ba sallama yawa iyalansa sallama a ta gida ba kowa kai sallama sannan idan mai wanda yake kan abin hawa da wanda yake tafiya a ƙasa da wanda yake zaune mutane in kalilan da yawa ta yaya za su yi wa junansu sallama bayan ya wannan bayani sai kuma da ya koma kan kan waɗanda suke ba musulmi ba shin musulmi zai yi wa wanda yake ba musulmi ba sallama to shine yake cewa wala yabda'u ahadan musulmi ba zai fara yi wa kowa ba min ahli zimmati daga kafirai na alƙawari bisalami da yin sallama kafirai na alƙawari ba za ka fara yi musu sallama ba kafirai wajen kashi hudu ne waɗanda suke ba musulmi ba akwai alharbiyu waɗanda ana faɗa suna fada da musulmi ba zama lafiya tsakaninsu da musulmi ana nan ana ta gubza yaki haka ana fada ba sulhu ba yarjeje ne ya zama lafiya tsakaninsu da musulmi wannan alharbi ake cewa wannan ba za ka masa sallama ba sannan kashi na biyu wato ahlul zimma wanda malam ya kawo ma'abotan ma'abotan wato alƙawari su ahlul zimma wato suna ‘yan ƙasa ne suna zaune a daular musulunci suna ba da jiziya sannan akwai kashi na uku al-musta'aman ko al-musta'amanun ma'ana wanda ya shigo garin musulmi saboda kasuwanci ko dai wani abu wanda ya shigo garin musulmi saboda kasuwanci ko wani abu zai shigo ne zai sati daya ko sati biyu ya gama abin da zai kasuwanci ko wani abu sai ya fita sannan kuma akwai al-mu'ahalu ko muhajirun waɗanda an yi yarjeji na zama lafiya da su amma suna zaune a kasashensu ba a kasar ba a karkashin dole musulunci suke ba to a daga cikin kashi hudun nan malam yana mana bayani hukuncin kashi daya ahlul zimmati ba zai musu sallama ba zimma ma'ana shine alƙawari al'ahd akwai alƙawari tsakaninsu da musulmi za a yi zama lafiya ba za su taba musulmi ba musulmi ba za su taba su ba kuma za su zauna karkashin daular musulunci za a musu kunci-kuncin addinin musulunci za a basu su yi addininsu kuma za su ba da jizya duk shekara kamar yadda musulmi suke ba da zakka kuma idan suka ba da jizya to za a bar su su yi addininsu za a kare musu lafiyarsu za a kare musu mutuncinsu za a tsare musu dukiyoyinsu ba za a gaba su ba a takaice za ka yi ka ce ‘yan ƙasa ne a daular musulunci amma ba musulmi ba ‘yan ƙasa waɗanda suke ba musulmi ba a daular musulunci to shi ne ma na ke cewa wala da ahadin min ahalin dimmati bisala irin wannan ba za a musu sallama ba jin cewa suna zaune a ƙarƙashin daular musulunci ana zaman lafiya da su suna addininsu suna ba da jizya dole musulunci tana ba su kariya ba za a bari a taba su ba a kashe su ba to ma duk da haka ba za a musu a sallama ba saboda barin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi hadisi yake cewa la tabda'u yahuda wan nasara bis salam kada ku fara yiwa yahudu nasara sallama suka ce saboda sallama girmama ba ce to su kuma su basu da wannan a haƙƙi saboda haka ba za a musu sallama ba assalamu alaikum ba za a ce su assalamu alaikum ba to amma shin za a iya musu gaisuwa wadda take ba sallama ba kamar a ce musu ina kwana ina wuni kana lafiya an samu riwa daga Ahmad bin Hanbal ke cewa wannan ma yana ganin bai kamata a yi ba amma wasu malamai suna ganin cewa babu damuwa irin su imam ibn taymiya suna ganin cewa za a yi kace masa ina kwana ina wuni saboda wannan ba sallama bace manzo Allah ce la kace la tabda tabda yahuda wa nasara bis salam kada ku musu sallama haka yace sallama kuma sanan ne yace assalamu alaikum wannan kuma sallama bace kuma suka ce sallama ai akwai sallama ta kunshi addu'a Allah ya baka aminci wanda kuma ba aminci na kwana kana tambayar sa ne ka kwana lafiya ne sai ce eh na kwana lafiya ka wuni lafiya ya ce eh na wuni lafiya ya kake lafiya kaga wanda kana tambayar sa ne yake baka labari ba addu'a a ciki saboda haka babu matsala suka ce to shine Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yake cewa gaisuwa wanda take ba sallama ba idan ya zama da su ma suna yi mana misali kamar rayuwar Najeriya makwacin ka ba musulmi ba ne a gurin aiki gana aiki tare da wani ke ba musulmi ba ko makaranta kuna tare da wani ke ba musulmi ba su ba suna ji maka ina kwana ina wuni saboda haka kai ma za ka kace musu ina kwana ina wuni ko kuma kana so ka kira zuwa ga addinin musulunci za ka yi musu gaisuwa ina kwana ina wuni kuna lafiya duk ba hana ba ko kuma idan ka ji tsoron wanda yake ba musulmi ba idan baka gaida shi ba zai cutar da kai sai ka ce masa ina kwana ina wuni saboda ka wucewa daga sharrinsa a takaice dai in ana zaune tare su ma suna nufin gaisuwa ina kwana ina wuni to kuma za ku ya ku gaida su ku ce musu ina kwana ina wuni wannan musallama bace wannan dabara ce ta zama lafiya ta kyautata wa juna da kuma Allah ta'ala bai hana ba wannan za a yi ina nan za mu tsaya a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladarsa gaba ɗaya abin da ke muka bada zama da kuskure Allah ya fi mana gaba ɗaya mu Allah ba mu ilimin amfani Allah ya wuce mana zama da a wannan ƙasa ta mutu sauran ƙasashen musulmi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk